مصدره من دار الحين جماعة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله barka نعم wanda ke gabar tasirar Qur'ani mai girma نعm masallacin Ibn Ali nan bakin kasuwa Gombe da Sheikh Abdullahi Sheikh Wadi Bata ko ke tafsiri sai ni Bashiru Haruna Ibn Ali bai ki zabaki akan kullu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بلا والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وانجد تبارك وتعالى يتي ولا تاكلوا أمالكم بينكم بالباطل kar ku ringa cin dukiyan ƴan uwanku a tsakaninku da barna ma'ana ci na haram kamar sata da kwace da sauran abubuwa dai marasa kyau wala tudlu bi- ah, biha ma'ana wala tuzu ma'ana kar ku ringa miƙa ta zuwa ga masu hukunci ku ringa ba su rashawa suna karɓar rashawa suna muku hukunci ilal hukami kenan masu hukunci litakulu fariqan min amwalin nas har ma a samu wasu daga cikin jama'a su ringa cin dukiyar mutane ma'ana masu mulki din su ringa karɓan rashawa saboda gudanar da mulki bil ismi kuma a ringa yin su haka kawai da sako na laifi wa antum ta'lamun kuma ku kun san cewa annakum mubdilun ma'ana wannan abun farna kuke yi to kar a yi haka ma'ana dukiyoyi in za a ce a tsakani ya zama da kan shari'a saye da sayarwa ne ko kyauta ne aka baka ko wani rance ne ko wani abu dai na ka'ida amma duk ci na barna wanda yake na rashawa ko wani abu mara kyau ko sata ko fashi da makami ko kidnappers da suke kidnapping da irin wani abubuwan babu kyau haramun ne ya kamata musulmi su bari na'am
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها yawa ولكن البر من اتقى نعم.
واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون na wannan kuma ta sauka akan mutane suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama akan wai jinjirin wata wai me yasa ba zai fito a cike ba kamar yadda rana take ita rana kullum za ganta a cike amma me yasa wata in zai zo sabo sai zo dan jinjiri haka hilal me yasa wai su abin da suke tambaya kenan to akwai wani ka'ida wajen malaman balaga suna ce masa uslubul hakim zai yi mai tambaya tambaye ka wani abu kai kuma ka duba wani abin da ya dace kawai ka gaya masa su suna tambayan ilmin taurari Allah kuma ya gato me za su yi da wannan abu abin da ya su tambaya abin da ya dame su mana sai aka musu bayani kan wannan abun jinjirin wata amfaninsa kaza ne kaza kaza mana ka faɗi aikinsa ba gaya musu me yasa yake tasowa karami din ba an ce yakan fito ne ɗan karami ana kiransa hilal daga kwana biyu zuwa kwana uku in ya kai kwana bakwai sai a ce masa amar ya cika wata kenan shine sai suka ce wai yasalunaka suna tambayan ka anil ahilla akan jinjirin wata me yasa wai yake fitowa karami baya fitowa cikakke kamar yadda rana take qul lahum sai Allah ya ce manzo Allah ka gaya musu qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj shi dai wata jam'i ne na miqat ma'ana lokatai ne wanda da shi ake sanin lokacin abubuwa lokacin noma lokacin kasuwanci abubuwa na idda lokacin azumi lokacin sallah duk dai an kawo shi ne saboda a ringa gane wannan watannin haji abubuwa da irin wannan shine dalili da aka ce wal hajji mana da aikin haji walaysa albirru bi an tajil buyuta min zuhuriha to ba shine aiki na mai nagari ba mana ba birru shine ku ringa zuwa wa kofofi ta baya ba in za su shiga harami ba sa son zuwa ta kofa wasu sun canfa cewa kawai ka shiga ta wani gurin kamar shi ne ya ka ce musu a'a walakin na birra man ittaqa abu na alkhairi shine wanda yake tsoron Allah watul buyuta min abwabiha in za ku zo kuma gida ko wani abu ko wani guri kamar harami din to ku zo ta koba ku shigo ta koba shi yafi wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah hakika in kun ji tsoron sa za ku rabauta ma'ana la'allakum tuflihun haƙiƙa za ku rabauta kamar yadda malaman tafsiri suke gaya mana la'alla inda za ku gani haƙiƙa take tabbatarwa ba wai ana tsammani bane in dai kun ji tsoron Allah to tabbas za ku rabauta na'am وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم نعم.
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين Na'am to kaga sai aka musu bayani kawai akan muhimman abubuwan ba musu bayani akan harkan taurari din ba da kuma wata din ba. To ba a yi wannan ƙarin bayanin ma baka ga yanzu mutane duk sun koma akan wannan ba sai ga harkan taurari harkan buge-bugen ƙasa harkan ramli yanzu an maida shi harkan neman abinci kawai neman kuɗi ake da shi kaɗan samu yar gaskiya kaɗan sai kai ta ƙari kai ta ƙara ƙarere yadda bokaye suke za ka mutane suka dawo mu mutane a cikin mu za ga mutane almajirai sun dawo sun mai da abun neman abinci ba da gaskiya bane ba daidai bane kana almajiri ka tafi kai sana'a ko ka je kai wani aikin gwamnati ko wani abu amma ka mai da wannan abun kareren shine sana'an ka ba daidai bane mutane mu dewa suna yi, musamman yan uwa ma za ga itijjanawa cewa an zarme ana yi bai kamata ba a koma a nemi sana'a to yanzu da an yi bayani ba an yi filla kaga da mutane sun faɗa kenan ba amma nuna mutane su shigan ba kaga sun shiga to shi yasa ubangiji ya ce ba wannan ne ya kamata ku damu da shi ku san lokacin ibadan ku da ayyukan ku shine muhimmin abu wa qatilu fi sabila wannan ayar kuma ta sauka ne wa lokacin da aka tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga zai je makka lokacin hudaybiya din nan zai shiga makka kafirai suka ce ba su yadda ba idan tana da shekara shida ya zo zai aikin umra da shi da sahabbai mutum kamar dubu da ɗari hudu da ya zo zai shiga sai aka tsare shi aka ce ba a yadda ya shiga ba wa ai duk duniya an san akwai faɗa tsakaninsa da su tunda ma ya bar garin har ya koma wani guri kuma yanzu ya sake zuwa kawai shiga lafiya fita lafiya wasu na kaman za a ce musu kaman matsorata ne su don haka ba su yadda ba sai aka yi ta maganganu dai da aka zo sai ma wasu daga cikin wawaye daga cikin garin makka suka zo su garin gajifan su suna ta musu abubuwa sai manzo Allah ya tura sayyidina Usman ya shiga cikin makka ya gaya musu cewa shi ba ya zo zai yaƙe su bane ya zo zai yi ibada ne kawai su bar masa harami kawai ba gidan wani zai zo ba aka tura sai dina usman ya shiga to dai shiga sai ya jima bai fito ba sai aka yada cewa shi dan ya yada da sauran munafukai cewa wai an kashe shi shine manzo Allah ya ce indai an kashe shi to a zo a masa mubaya'a kawai a shiga a yake su shine aka yi wannan mubaya'a dinga dora hannunsa ana dorawa akan za a shiga makka a yake su ya ɗauki wannan hannun na hagunsa ya haɗa da wannan ya ce ga hannun usman ma shi ma usman ya yi mu baya ana shirin za a shiga kenan sai sai na usman ya dawo bayan ya dawo sai mutanen makka suka turo hurwatun mas'udu sa'afi akan ya zo a tattauna da shi da ya zo ya ga abun mamaki yadda sahabbai suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama magana da shi da ya koma makka sai ya ce mutanen makka amma kun san cewa ni na yi yawo a duniya na je fadodin manyan sarakuna ya ce wa zitu kisra fi mulki wa kaisara fi mulki wa najashi fi mulki ma ra'aitu malikan qattuka muhammadin fi asabi ya gaya musu haka ya ce na je fada sarkin kisra na je ta hirakla na je ta najashi na je ta kisra ba inda dai ban je ba amma ni ban ga mutumin da ake masa girmama da ake muhammadu wai ya je yana gaya mutanen maka gaskiya yadda ya ga lamarin muhammadun nan lamarin ya bashi mamaki ya bashi tsoro mana anya wannan ba zai zai ci nasara akan mu ba kuwa su suna kamar ya koma ƙauye ba abin da zai yi yanzu ya dawo daga ƙauye sun ga yayi ƙarfi ba mutanen sama da suke girma shi ya fi ma na sarakunan duniya sai ya gaya musu haka to wai eh sai aka ce kai ma dai kawai abin nasu dala zauna kawai aka zaunar da shi ka san bai kawo labari mai daɗi ba ke da ana so ya zai faɗi cewa ai mutane sun lalace ba da suke amma sai ya zai faɗi irin wannan labari eh haka ne da shine sai aka ce wai ya zauna sai aka kira Suhailu aka ce Suhailu ka zo ka je a ci gaba da ƙara tattaunawa shine Suhailu da ya zo yana zuwa manzo Allah ya ce me sunanka sai ya ce Suhailu ya ce to asali ai daga sahalu ne manzo Allah yana amfani da alfalu sahalu ne sauki ko akwai alaman za a yi sulhu ke za a yi samu sulhu za a samu tunda wannan sahalu ne suhailu shi ne aka yi ta tattaunawa da shi amma shi ma da farko da ya zo ita ta annuti yana wasu abubuwa har ma sai na umar ya tashi ya ce ya rasu ka bar ni in kashe shi sai ce a karabu da shi har ma manzo Allah ya ce a sa an ya kuma mukamin surruka ya umar ya ce wata ran zai tsaya wani mukamin da za ka yi murna da shi kaga ya gaya masa wani labari da zai yi can yake koyi na gaibi mana bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu za su yi ta barin addini to wannan suhailu yana cikin wanda za su yi ta wa'azi suna dawo da musu to shine abin da ya ji a sayyidina Umar mana za ka yi murna da shi wata ran kaga ya faɗi labarin can gaba da shekaru da yawa sallallahu alaihi wasallam amma abin mamaki sai a ce wai kar a ce ya san gaibi wai me yasa za a ce gashi kuma yana ba da labarin abin da zai zo gaba kuma yana faruwa to wannan abun aka yi ta yinsa a lokaci to shine ya karshe dai aka yi sulu kan yanzu dai shekara goma babu faɗa tsakaninsu da shi da mutanen makka sannan sai suka ce kuma wai idan mutumin makka ya tafi madina wai ya dawo musu da shi amma amma wai nasa in ya zo daga madina ba za a mai da shi ka ji mulki da allah da kai mulki na kafirci malam ga wannan shine mai gaskiya shi annabin Allah ne amma ai ta dora masa wasu sharuɗa ga abin da aka faɗa sai ce ya yadda saboda lokacin ana neman musulunci yayi ƙarfi ne ka duba fa Allah ba shi yake da ƙarfi manzon sa shi yake da ƙarfi amma suna ce da da sharuɗa sai jina Umar shi yana cewa kar a yadda da irin wannan annabi ce kamar su karka da ka san shi yana da izza shi yana ga bai ma kamata ma a ce bari a shigan ba dan da ƙarshe ma da aka ce to yanzu an yadda kawai shi kenan a yi tahalluli sai ce kai shi gaskiya ya za a yi talo samu ya je samu sai na bakar ya ba ko ya za mu yi ne ba mu muke da gaskiya ba ya za mu ringa daukan kaskanci wannan abun sai na bakar ya ce masa kai hakuri wannan fa annabin Allah ne to ai ya ce mana za mu shiga yace to ya ce maka bane ne za a shiga ka san an ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ya bil haqqi ko tadkhuluna al masjid al harama insha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takafu ba a ce shekara ba a ce bana ba ka san shi Allah a hankali yake abinsa gashi shi yake da fawa yake da ƙarfi amma ana jin kafiran a hankali sai na umar ya ce to sai na baka ce masa ai bai ce ma bana bai ce to shi ce shi ke naka ba da tahalluli sai ce shi ba zai yi tahalluli mutane suka ki sai ummu salma ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zaka yi ka je ka fare in ka fara su ga kana yi zaka zasu Allah kawai sai ya yi aski sai yanke taguwarsa shi ke tun da yayi a zo a yi kawai aka zo aka yi ta yi amma da su suna ganin kai me yasa za a ɗauki kaskanci tunda su ne musulmai suke da ƙarfi me yasa ba za a shiga ba ko ai faɗa to shi kuma Allah ka san lamarin sa hankali yake in kaga mutum yana sauri to ai kaman yana gaggawa ne ko ma ba zai iya bane amma shi Allah da yake zai iya yasa sai komai yana bin sa hankali yana bin komai a hankali har zuwa ranar da zai kama duk wanda suka masa laifi to haka aka yi eh gajin kansa rahmaniyarsa rahimiyarsa saboda ina ka je aka fara musu ba maki a kakkace wasu wanda da musulmai ne yanzu irin su Abu Sufyan duk su ne ba ake tafaɗan da su amma daga baya ba su da musulmai ba irin su Abbas duk ba su da musulmai ba suna nan da yawa wanda duk sun dawo cikin wannan jama'a to ana ta bi a hankali ne saboda a samu ta kamar da muka faɗa a karatunmu na jiya shi Allah rahama yake so yau kowa in ka gan shiga azaba to an shiga an ta kutsawa ne da ƙarfi an rufe koba mutum ya ce ko ta windows ya shiga a tare nan ma ya kurma kofan ya shiga ya balla window ya shiga amma shi Allah rahama yake so ya huta ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima to shi yasa aka yi haƙurin aka koma sai wata shekara aka dawo shekara ta bakwai aka ce aka zo aka yi umran ana kiran kiran umran umratul ada aka zo aka yi wannan shekara amma dai wannan shekara ta shida haka aka yi haƙuri aka koma gida ba a shiga ba to wannan kisa ne yanzu ake gaya mana anan cewa su mutanen makka suna cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna harami guri ne mai alfarma kuma cikin watan ma akwai watanni masu alfarma ya zo a cikin zulqida ne zulqida zulhajji almuharram duk wannan watanni ne masu alfarma da watan watanni guda guda uku da kuma rajab in kada guda hudu watanni ne masu alfarma waya aka yi kuma zai zo ya bari a yi fada cikin wannan watanni shine anan ake gaya mana cewa wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum idan dai waɗanda suka yaƙe ku nan in dai su sun yaƙe ku a gurin da ba a yaƙi kuma a cikin watannin da ba a yaƙi to kuma ku yaƙe su a wajen ba ku ka fara ba wala ta'tadu amma dai kar ku yi shishigi da farawa amma in sun fara muku to kuma ku rama inna Allah shi Allah la yuhibbul mu'tadin baya son masu shishigi amma kuma baya hana ramuwa in ka lura zaka ga duk yaƙin ma shi Allah da farko ai bai bari a yaƙi ba sai da aka matsawa musulmai aka yi ta kashe su aka yi ta kwace musu dukiyoyinsu to nan ne sai ya ce to yanzu ya musu izini su ma su kare kansu uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah izini aka musu su kare kansu yace Allah nan fa yana da iko amma yanzu wanda sun da ta muku wani abubuwa an yi ta kashe mutane an yi ta kwace musu dukiya za a ga wani mutum a makka zai fita da dukiyarsa sai a kwace ga irin su suhaibu suhaibu mutumin rum ne ya zo ya zama dan kasuwa har ya kuɗi a makka idan tashi zai tafi madina ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutanen makka suka ce ai a nan garin ka zo ka samu kuɗi saboda haka ba za ka tafi da su ta'assub ma'ana ta'assubanci kabilanci wai ba garin su bane ya zo ya yi kuɗi a garin da haka ya kwawo kuɗi su sun ɗauka kuɗin wani abu ne sai ce bismillah gashi ya ce ai imanin nan da na yi ya bi wannan kuɗin sai ya kama hanya ya ce da ƙaba ba ko abun hawa ma da ya kamata su bashi sai abun hawa ko tunda kuɗin sa ne shi ne ma sha wahala amma ba su bashi ko na sayan doki ko raƙumi ba sai ya kama hanya da ƙafa ya ce yana zuwa kuma ya shiga madina sai Allah ya saukar da aya cewa aje a taro shi ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد Allah ya ce ya Rasulullah kaga cikin mutanen nan akwai wanda zai sai da rayuwarsa gaba daya saboda neman yardan Allah mene ya sai da rayuwarsa to ya bada jarinsa duk kudin sa ya bayar kana da jarin ka kaba ai kaman ka sai da rayuwarka ne to ya haƙura ya haƙura da rayuwar me yake nema yana neman yardan Allah sai manzo Allah ya fite tare shi kai kai kai nasara Suhaibu rabi albai a suhaibu rabi albai a kayi cini kayi ribon ciniki wani abun da kai yafi wancan abu ya zo ya taro shi ya shiga gari to ire-iren su suna nan da yawa wasu a kwace ƴaƴansu wasu dukiyoyinsu wasu gidajensu shine fa sai Allah ya ce to an yi izini a kare kai a rama shi yasa in ka lura duk ya kokon musulunci ba wani ta'addanci ba kuma zuwa a fara amma kafiran duniya suna cewa ko manzo Allah ya zo da addini na takobi addini sa ba na takobi bane takobin sai yana rufe in ka taba shi ne sai ya fita eh amma yana nan a cikin gidansa a rufe sai ka taba shi sai Allah ce to kai ma zaro kawai karama amma in ba haka ba baya to to haka aka yi yakin farko shine yakin badar da aka yi na biyu aka yi yakin udu saboda sun ce wai in an isa a dawo shi yasa aka ji sannan aka zo aka yi kandak nan kuma musulmi suna zaune a cikin madina aka zo aka ce sai an zo an kashe su kaga ba su suka yi tsokana ba ko har ma suka tona rami ma ba sa so a yakin ma fa su dan manzo Allah ya yi tambayi shawara me ya kamata mu yi Salman al-Farisi ya ce mu a kasar mu a garin mu idan irin haka muka ji labari za a kawo mana hari muka tona rami ne mu kewaye gari sai manzo Allah ya ce to aje ayi haka sai aka je aka yi haka to sai me sai shekara ta shida yanzu maganar da muke nan an yi kanda kenan kaman bara ne yanzu bana kenan a shekara ta biyar aka yi kan da shekara ta shida wannan maganar da muke shekara ta bakwai aka zo aka yi umra na qada ba ai wani abu ba shekara ta takwas aka zo fatu makka me yasa aka zo fatu makka shi ma dalilin wannan alƙawarin a wannan zaman da aka yi a shekara ta shida an sa hannu akan cewa shi ba zai yaƙe su ba kar su yaƙe shi kuma mutanensa kar su yaƙi mutanensa shi ma ba zai yaƙi mutanensu ba to waye warware alƙawari a tsakani kafirai ne suka warware alƙawari akwai ƙabilu guda biyu akwai wasu ƙabila ana ce musu banu bakarin ɗaya ana ce mata banu kuza'a to banu kuza'a su sun ce su suna tare da manzo Allah suna kan a makka ba amma sun ce su ba tare da kafirai da manzo Allah suke tare banu bakarin kuma suka ce suna tare da mutanen makka to sai fada ya kaure tsakanin banu bakarin da banu kuza'a to sai banu bakarin suka nemi taimakon mutanen makka sai suka taimaka musu aka zo aka yi ta kashe banu kuza'a kaga an taba mutanen manzon Allah ke to sai suka ɗauko wakilin su ya zo har madina ya gaya manzon Allah cewa to waɗannan mutanen da kai akwai da su gashi sun zo suna ta kashe mu manzon Allah ya ce haka eh to shikenan to mu zan zo ni ma zan zo har garin zan zo in same su to shine dalilin da yasa aka yi fatu makka yayi ta shiri kuma yana ta shirin akan kar ma su san kawai sai da su ganshi to amma a cikin mutanenmu ne wani ya faɗa wani ana kiransa amma shi ba munafiki bane yana so ya saving ɗan uwansa ne ana kiransa Haɗi ibn Bani Balta'ata shi yazo ya rubuta takarda ya ba wata mata akan ta je ta ba wa mutanensa saboda su fita su bar garin manzo Allah zai zai kawari a rubuta takarda kawai mata ta tafi Allah ya ga malaika zai je ka ga wa annabi ga abin da ake zo aka gaya masa ya tura Zubairu da Sayyidina Ali ne su kwato wannan takarda suka kama hanyar jeji suka ga mata tana tafiya suka ce ke tsaya ina takardar da take hannunki ta ce wani ta ba takardar hannunki suka ce a'a wanda ya gaya mana shi baya ƙarya ki kawo takarda suka ce a'a babu suka ce to wallahi za mu kwata da ƙarfi da ta ga haka yi ta ɗau takarda ta basu su sun san wanda ya gaya musu gaskiya yake ba aka dawo da takarda sai ga takarda a rubuce waye rubuta haɗibu ne malam me yasa kai sahabi ne sai dina umar ya tafi kobi zai kashe shi annabi ce a'a ai ya je badar kamar shi kuma sai ce ai ya gaya manzo Allah ce ai ya rasulullah ka sani ba munafiki ba wallahi ina so wai iyalai na ne ita su bar gari zai saving ka san soyayya yan uwa zai saving yan uwansa su fita daga makka kar a zo a same su a cikin wannan manzo Allah ya ce shikenan kar ka taba shi wannan ya je badar kuma tabbas ba munafiki bane to labari da ya riga ya isa can saboda an yi ta takarda bata je ba amma ka san irin wannan in ya dan fara fita to shaydan da sauran aljanu za su isar da labari to labari ya dan fita da karshe sai yi abu sufyan suka ji labari sai ya zo har madina akan yana roƙon manzo Allah da Allah kar ya zo wannan abu kar ya zo ya ci shikenan bayan ya tafi kawai manzo Allah sai ya ci sai aka fito aka zo da mutane dubu goma aka samu mutane dubu biyu suka shiga addini da nan ne aka wuce aka yi a yakin hunain a yakin hunain mutanenmu suka ga suna ɗewa sahabbai sun kai wajen dubu goma sha biyu sai suka dinga cewa lannun labal yau min illati suka ce a yau a yau ai ba za a yi nasara kanmu ba muna da yawa yau kan Allah ya ce to kuna da yawa ko ka san shi Allah ya ce oh yawa ne yake baku nasara sai ya ce to bari in barku da yawan nan ana zuwa filin ko sai aka watsa su gaba ɗaya duk sai aka watsa manzo Allah ko aka bari a cikin fili shi kadai yana tsaye to shi ai ba zai iya gudu ba ba wanda zai sa ya gudu ko duk duniya ya taru Allah ba zai gudu sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin filin yana cewa ilayya ilayya ibadallah ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib yace haba mutane ina za ku je annabin Allah yana cikin ku ku gudu ai bai kamata ku gudu ba yace Abbas ka kira su a dawo shi Abbas yana da murya in ya daga murya sai magana kamar mil takwas zaka ji mil takwas ya wuce akko kamar gaba da akko daga masallaci ezi nan ba yi magana har gaba da akko za a ji ya dinga kiransu yana da sauti kawai sai aka daddawo aka taru aka taru amma daman Allah ne ya jarrabe su shi Allah dan me zaka ce kana kana da yawa wani yawa kuma ai nasarar sa ba da yawa bane ku 300 kuma ba kun nasara kan sama da dubu ba to saboda wannan magana da aka faɗa ne shi yasa ya jarraba shi yasa dole mutum ya dinga kiyaye bakinsa in kana magana sai Allah ya jarrabe ka akan maganar da kake to sai aka samu aka yi nasara to in ka ka bibiyi tarihin duk yakukuwan da musulunci ta yi aka yi a musulunci ba wani dokana amma kafirai suna ta cewa wai an zo da wai addini na takobi ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yazo wata ran yana kwance ma ga takobin ya rataye wani kafiri yazo ya dauka ko ya tare shi a baccin yace wa zai hana in kashe ka sai ya ce Allah mana kawai sai takobi ya faɗi Allah zai bari ne? Zai bari bai sai ya buge hannun kafiri sai takobi gashi a ƙasa. Manzo Allah sai ya daga shi kai kuma zai hana in kashe kai a babu to shi bai san yana da Allah ba wai bai da Allah bane Allah da ya manzo Allah shi yayi shi amma bai sani ba sai ce babu sai ce to ka karbi addini ya ce a ba zan karba amma dai ni ba zan sake ya kanka wai ba zan sake shiga cikin wanda za su yaƙe ka ba sai suka yi wannan alƙawari to wannan zaka ce yana inda yana son kashe ai da ya kashe shi saboda haka addinin sa ba na takobi bane na kare kai ne to wannan shine ake gaya mana yanzu anan ana shekara na shida kenan cewa kafirai suna cewa Muhammadu yana cewa wai watanni masu alfarma ko a cikin harami ba a faɗa amma gashi yanzu yana so ayyaki aka ce ai ko kuka fara shi an bashi izini an ce in dai an taba shi ya rama amma ba ku taba shi ba ba zai rama kuma kun ga da suka zo ba su zo da makamai ba sun zo ne za su yi umra to sai aka aka gama sulhun ne akan aje a dawo shekara mai zuwa sai a zo a yi to hakan kuma aka yi shekara mai zuwa aka dawo aka yi wannan aiki na umra din to inna Allah la yuhibbul mutadin shi Allah baya son masu shishigi wanda suke fara tsokana shi musulunci bai da tsokana amma bai da tsoro na'am وقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم نعم والفتنة أشد من القتل نعم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه نعم فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين نعم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين sai Allah ya gaya musu haka cewa a ba a yi dare a fara ba amma in suka fara ya an kuto kuma kurama waqtulu ma yusaqiftum inda kuka same su suna yaƙar ku ku yaƙe su kashe su to akhrijuhum min haythu akhrijuhum ku fitar da su ta inda suke so su ma su fitar da ku ma'ana suna so su fitar da ku a makka to ku fitar da su ai idan ana neman waye nema zai yi alfahari da makka babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk garin a lokacin waye sai masa alfahari da makka ai ba asalin dan makka kamar shi saboda me yasa ake sa mutum garin su gari garin su ne saboda ɗayan abubuwa guda biyu ko gari garin iyayensa ne to an haife shi a gari ko ba haife ka a gari ba in garin iyayenka ne garin ku ne in an haife ka a gari kuma ko ba garin iyayenka bane garin ku ne to kaga abubuwa guda biyu nan shi manzo Allah ya hada su saboda kakanni su suka tsari garin ya zama gari kwanan nan muka karanta ko annabi Ibrahim shi ya zo ya mai da Makka ta zama gari amma da ɗakin Allah ne a garin yana tsaye shi kadai ba kowa a wajen ya zo ya addu'a rabbana inni askantu min zurriyati biwajin غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما أخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء يا الدعاء يا الله غشي ناكاو من ذريتي من إن تتبعيدية وسو wasu ya kawo cikin zuriyarsa tunda ya bar su Sara a can a Palestine ga wasu ya kawo matarsa Hajara sadakansa wanda da baiwa ce wanda sarkin Misra ya bawa ita Sara Sara kuma ta bawa shi mijin nata da ya sadaka da ita ta haifi Hajar ta haifi shi Annabi Isma'il ita Hajara to da ta haihun ne ita Sara bata samu haihuwa ba to tana jin zafin abun to da ya ga abun kare ya kawo musu matsala shine Allah ya masa izini ya dauki ita wannan matan da dan duka ya kai su wani guri shine ya kawo su nan ya je aje su a dalilin zaman su ne Allah ya mai da garin ya zama gari to yanzu wa ya kamata ya yi alfahari da garin in ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma mutane suka zo suka kore shi a gari wai suka kore shi kuma ya haƙura ya bar musu gari Allah ya ce masa kai haƙuri innal ladzi farada alaykal qur'ana la radduka ila ma'ad wanda ya baka qur'ani na zai dawo da kai kuma ya dawo da shi ko ranar fatu makka ya dawo masa da garin ma duk yana hannunsa har kiɗin kaba ma aka kawo masa sai da ya ga dama ya sake mayar musu da ya rike da ba wanda ya sai hana ya mayar musu Allah ya ce mayar musu ai kai mai adalci ne inna Allah ya murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha da sai dina Ali ya rike ya ce bara ba su ba ma has sayyidina Abbas ya ce kawo mana shi aka annabi ya ce a mayar musu alhamdulillah mayar musu kuma har yau makullan yana hannunsu manzo Allah ya ce gashi ku rike talida khalida talida ma'ana zai dawo mu a hannunsu to har tashin alƙiyama wannan familin su za su ringa rike wannan kiɗi tunda manzala ya musu wannan lamana sai suka riƙe suka ci gaba da riƙewa to kaga sun zalunce suka kore shi a garin to shi yasa Allah ya ce shi ma ku fidda su kamar yadda suke fidda ku a garin واخرجوهم واخرجوهم من ايش اخرجوهم والفتنة اشد من القتل da suke cewa kar ku yaƙe su anan ai kafircin da suke ya fi girman laifi akan ayyaki a harin ashaddu min alqatl wala tuqatilu inda al-masjid al-haram amma kar ku yaƙe su a wajen a cikin harami hatta yuqatilukum bi sai in su suka fara inda sun yaƙe ku to kuma ku yaƙe su fa in qatalukum faqtuluhum kazalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamakon kafirai
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم to fa in intahu fa inna allaha ghafurur rahim idan suka hanu suka bar wannan abu suka bar kafirci suka zama musulmai shikenan fa inna allaha ghafurur rahim shi Allah mai gafara ne gare su mai jin kai ne gare su kuma da yawa daga cikin su an samu wanda suke ta shigowa musulunci ko mutane da yawa sun shiga mutane da yawa su Abu Sufyan din sun dawo suna cikin musulmai har ma aka bashi girma aka ce ranar fatu makka din ruwan da ya shiga harami ko ya shiga gidansa to kar a taba shi Abbas ya ce manzo Allah Abu Sufyan yana son girma ka bashi wani dan mukami shikenan ga a jawo shi sai aka ce to wanda ya shiga gidansa ma kar a taba shi kaga an bashi mukami ke girma ma shi sai da aka shi ma sai aka yi combatant din sa sai ya zama musulmi kawai aka yi ta shiga aka yi ta shiga cikin musulunci na'am وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله na'am فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين waƙatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har dai kar a samu wani shirka a wannan yanki wa yakuna dinu lillah addini gaba ɗaya ya zama na Allah ne shi kadai sai ya zama na haka din ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya babu wani ibada da ake a wajen sai bauta wa Allah shi kadai shi kadai ake a wajen sai daga baya ne aka dawo ake samu wasu ɗan abubuwa amma dai ba za ka ga dai wani ibada wanda ba na Allah ba amma dai duk abin da za ka gani sai bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala sai dai wasu wanda suke wasu abubuwa ɗan marasa kyau amma su ma ba su isa su fito fili su yi ba amma ba wani bauta sai na Allah shi kadai wa yakuna dinu lillah fa in intahu idan suka yi shishigi akan ku to fala udwana illa ala zalimin babu wani shishigi sai akan azzalimai in suka wuce iyaka akan ku suka yaƙe ku to shikenan kurama na fala udwana illa ala zalimin
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين na'am dama ita jaziratul arab tun bayan annabi isma'il wanda suke ta biyo bayansa yawanci ba a san wani abu na bautan gumaka ba sai da amru ibn luhayyin shine yaje sham ya ga irin wannan abun ya siyo mutane ya zo ya kawo amma da su abin da suka sani ibada irin na kakannin su kawai shi aka sani a wajen amma amru ibn luhayyin shine ya zo ya kawo musu wannan bauta na gumaka din annabi sallama ya ce ai dan wuta ne tunda ya zo ya baddala addinin annabi ibrahim a nan jaziratul arab asharul haramu bisharil haram mana waɗannan watanni masu alfarma da kuma guri mai alfarma an hana ayyaki a wajen wal hurumatu qisas sannan duk wannan abubuwa masu alfarma sai dai qisas misali idan an taba mutum wani abu shi ma ayi ramako amma in ba haka ba an hana wani tada alaikum duk wanda ya shishige a kanku ya fara yaƙanku a harami ko a cikin watanni masu alfarma fatadu alaihi bi misli ma tada alaikum to kuma ku rama gurgudun irin yadda ya muku mana in suka muku shishigi suka yaƙe ku to kuma ku rama da irin yadda suka muku wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annallaha ma'al muttaqin Allah yana tare da masu tsoron sa na'am وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة na'am وأحسنوا إن الله يحب المحسنين نعم وأنفقوا في سبيل الله idan aka ce ai ba da taimako ko a ciyar wajen ɗaukaka addinin Allah to ku ba da wannan taimako ku ciyar ɗin sai dana abubakar aka ce tun yana da dukiya mai yawa har ya dawo ba shi da shi kullum aka kira cewa a yi kaza sai ya bayar a yi kaza ya bayar saboda neman yardan Allah shi yasa daga ƙarshe ma kaga sai ya zama shine jagora mu a cikin wannan addini saboda irin abubuwan da ya ta yi dan kaga mutum ya zama wani abu addini to ba haka kawai bane ya yi ta ayyuka ne manya wannan ayyukan ne za su shugabantar da shi man kadamana kaddamnahu idan mutum ya yi ta hidima ya yi ta hidima to wannan hidiman ne za ta mai da shi wani abu shi yasa sai yana abubakar sai ya zama jagora a cikin wannan addini saboda irin hidimar da ya yi shi yasa ma kamar da muka faɗa kwanan baya manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ya ce wanda zai fara karɓar takarda sai dina Umar ne aka tambaye shi kan sai dina Abubakar sai ya ce a'a ai shi kafin wannan lokacin ma ya jima a aljanna me ya kai shi wannan abu wannan infa'in ayyukan da ya ta yi duk abin da aka ce kaza yi abin da aka ce kaza yi shi yasa manzo Allah ya ce ai shi kafin nan ma yana aljanna mala'iku ko ana tashin kiyama su dake shi kai shi aljanna kawai shi ya wuce ma maganar karban takarda wala tulqu bi aydikum ila taluk saboda kar ku shigar da kanku cikin halaka ma'ana a cikin ayyuka wanda suke da mutum ya je guri a wajen jihadi din aka ce aka ga cewa mutanen da za a yi jihadi da su din ma'ana yawan su ya wuce a yi jihadi da su an ba da dama a dawo a sake shiri kaga wannan shine idan kar a shigar da kai zuwa ga halaka ke wa ahsinu ku kyautata inna allahi yuhibbul muhsinin Allah yana son mutane masu kyautatawa lokacin da aka je yakin muta annabi sallallahu alaihi tura mutane ba su wuce dubu uku da wani abu ba yace zaid ibn harisa ya zama shine jagora yace fa in usiba fa ja'faru fa in usiba fa abdullahi ibn rawaha aka yi fada da aka je din kuma hakan aka yi da aka kashe zaid ibn harisa Ja'far ya zama shine jagora bayan kashe shi Abdullahi Rawaha zama jagora bayan shi Khalid bin Walid sai ya juyo da mutane aka dawo Madina da suka dawo ma har jama'a suna ta cewa ai sun gudu annabi ya ce a sun dawo su sake shiri to wannan babu laifi a shirya saboda waɗancan mutanen sun yawan da bara a iya taron su a lokacin ba sun kai sama da dubu ɗari da ashirin da wani abu shi kuma wanda ba su ce su uku kaɗai ba amma duk da haka dai sun samu iya nasarar da suka samu kuma suka sake dawo inna lahi bul musu
وأتموا الحج والعمرة لله فإن اخسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب نعم تو za a mana magana akan abin da shafi umra da kuma hajji aka ce wa atimul hajja wal umrata lillah kuma da aka sani ayyukan hajji dai ana yin su wajen kashi kaman uku akwai ifradi akwai kirani akwai kuma tamattu shi ifradi za ka yi niyya ne ko aikin hajji zalla za ka yi irinsu ne sai ka ga haraminsu ya yi datti sosai saboda tun da suka fara ba za su aji ba har zuwa a gama wani kuma za ka samu tun a cikin shawwal ya fara wani tun a cikin zulqada haka har dai zuwa a gama aiki tamattu'i kuma za ka yi umra ne a cikin watannin haji din sannan sai ka dora da haji shi sa aka kira ka wai kai tamattu'i mana a cikin shawwal ka je kai ka gabatar kana zuwa kafin lokacin aikin haji sai ka yi umra sai ka cire ka yi tahalluli sai ka ci gaba da sa kayan ka kamun kai ma dan garin makka ne sai ranar takwas kuma in an zo sai ka sake daukan harami ka tafi to kai tamattu yake kirani kuma ana haɗawa ne kace kai niyan umra da haji din duka kai niyan su tare duk abin da ka zo yi kawai zaka dinga yi tare ne tawafi da komai kana haɗawa na haji da na umra din to waɗannan ayyuka ne kaman guda uku kowanne mutum yayi da yayi amma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi amma ya ce kowa yayi duk wanda ya ga dama a cikin su a cikin tawagar wasu kai ifradin wasu kai tamattu wasu kai kirani duka yayi duk wanda aka yi shi na nan ake ce mana wa atimul hajja wal umrata lillah ku cika aikin haji da umra ma'ana ku yi su saboda Allah ai adduhuma bi hududuma duk irin abin da aka ce a yi din a cika su kamar yadda aka faɗa fa in usirtum idan aka tsare ku misali labarin da aka tayar mana na wannan na baya bayan da muka sauke yanzu in aka hana ku wajen cika aikin to fa mastaysara min al-hajj sai ku bada abin da ya sauka gare ku na daga hadaya kamar yadda manzo Allah ya yi din a wannan umratu a umratu umra din umra din da yayi na farko na shekara na shida wala tali urusakum hatta yaluga al-hajj mahilla amma ba za ku aske kanku ba har sai in wannan hadayan ta kai inda aka ce a bada ita ana in kaga gun da za a bada hadaya in ka bayar nan ne sai kai aski kayi tahalluli kenan faman kana minkum maridan wanda yazo kuma ya zama kuma bashi da lafiya aw bi azam min rasi ko yana da wani cuta a kansa to sai yayi askin saboda wannan lokacin tahalluli bai yi ba sai yayi saboda wannan larura din shi kuma ga abun da zai zai bada fidiya shine fa fidiyatun min siyami salasati ayyam mana zai yi azumin kwana uku au sadakatin ko kuma ya bada ya bada sadakan sa'i guda uku na daga mafi yawan abincin da ake ci a wajen sai sau sa'i guda uku ya raba wa miskinai guda shida sai ya raba musu au nusuk ko kuma ya yi hadaya mana ya yanka wani abu yanka dabba to in yayi wannan shikenan to haka kuma wanda ya tamattu'i ma saboda wannan tamattu'in da yayi dole ne zai zai yi hadaya fa idza amintu idan kuka aminta daga makiyadi faman tamatta bil umrati duk wanda istimta'i mana yayi wannan tamattu'i na umra din mana aikata wani abu cikin mahzuratul ihram abinda aka hana ila haji zuwa ga aikin haji to fa mastaysara min haji zai bada wani abu na hadaya mana shine wanda yayi aikin tamattu'i faman lam yajid wanda kuma bai samu ba ba to fa siyamu salasati ayyamin fil haji zai yi azumin kwana uku a can in ya dawo kuma sai ya cikita wa sab'atin idza raja'at in ya dawo gida sai ya kwana bakwai shine azumin kwana goma ke tilka asharatun kamila wannan shine kwana goma cikakku da zalika wannan hukuncin da aka faɗa din liman lam yakun alihu hadil masjidil haram ga wanda shi fa ba dan makka bane amma shi dan makka in yayi tamattu'i ba komai saboda ai garin su ne damu zai iya yayi umra ya ci gaba da sa kayansa daga bai aikin haji shi bai da wannan hadaya amma baki wanda suka je su ne aka ce za su yi wannan amma dan garin makka shi bai da wannan liman lam yakun hadir masjidil haram wattaqullaha ku ji tsoron Allah cikin umurninsa da haninsa wa alamu ku sani anna Allah yurjil iqab shi Allah mai tsananin hukuma ne ga wanda ya sabawa umurninsa na'am alhamdulillah lokaci na'am ana da yake tambaya cewa shin yaƙi yaƙi da ake magana na abin da shafi islama na'am kuma na yaƙi yaƙi irin na boko haram da makamannin su yanzu kuma suke a musulunci Okay, jihadi ke ne ke tambaya Eh, jihadi shi sai da umarnin shugaban musulmi in yi umarni shine ake jihadi amma wani bangare ko don wani akan fahimtarsa ya kira mutane ba za a kira shi jihadi eh ba jihadi ba correct rigima ne rikici ne irin haras ne na ƙarshen zamani haras haras alhamdulillah rabbil alamin Zaten ne goma.
اللهم صل على سيدنا محمد ناصر الحق بالعلاج
amin
sallallahu alaihi wasallam fatiha
Harbi zaten ne goma.
alaihi wasallam
Ee,